aya ta 23 kenan 22 ولما توجه تلقاء مدينة قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل
ya karbi shawarar da aka bashi ya kama hanya ya tinkari wurin da ake ce da shi madiyana sunan gari ne ai ƙasa da nahwaha madiyan ilaiha ya nufaci garin madiyana ya tinkare ta ya ce asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil da sannu ubangiji na zai shiryar da ni hanya wacce take ta daidai ya bi hanyar da za ta kai shi garin madina madiyan din ana nufin madiyan ibn ibrahim shi madiyan dan gidan ibrahim an sanya wa garin suna ne da sunan shi kama a kira wani gari da sunan mutumin garin ko dan garin ko shugaban garin ana ba da labari kamar da imam bagawi ya faɗa cikin tafsiri ya ce annai musa ya fita daga masar ya cinkari madayana yana cikin tsoro ba abin hawa don bai shirya ba ya fita ko takalmi ma bai da shi ba guzuri ba abin hawa ba takalmi ba guzuri kurin ya dogara ga allah tsakanin misra da madayana tafiyar kwana takwas ne kawai ya yi shahada ya ɗebi tafiyar nan ta kwana takwas ba guzuri ba abinci ba komai kala asa rabbi an yahdiya ne sawa asabe ce sannu ubangiji na zai shiryar da ni hanya wacce take qasdar tariq ila madyan me yasa ya faɗi wannan magana malamai suka ce li'annahu lam ya'rif at-tariq saboda bai san hanyar garin ba ne kawai dai ya tinkari garin bai san hanyar ba ya ce ya Allah ka shirya da ni da kashe ni wanda in fitan yi lalumai yayin da ya fita ya kama hanya sai Allah ya turo masa wani mala'ika ya zo mai da wata sifa a hannun mala'ikan akwai sanda da itace sai yake nuna masa ya ce fantalib ila madiyana tafi zuwa madiyana malaman tafsiri suka ce kharaja musa min masar anan musa ya fita daga masar walam yakun lahu ta'amun illa warqu shajari wal baql bai da komai ganyen bishiya kawai yake ci la ilaha illallah mala an ba dadi aka ce tsabar cin ganye tsabar cin ganye da annan musa yake ta yi idan ya zo ba haya gaba ɗaya kashin ganye yake gaba ɗaya ganye yake zama ya ce kai sai da alamar kore cikinsa gaba ɗaya alamar kore shan fatar fa ta zama koriya saboda tsabar cin ganye an ce kafin ya je garin madayana saboda tsabar tafiyar kafa sai da ciwo ya kama shi a diddigensa sai da kafafuwan suka faffashe annabi abdullahi ibn abbas ya ce wa huwa awwal ibtila'in min Allah azza wa jalla li Musa wannan shine jarrabawar farko da Allah ya jarraba annan Musa tafiyar kafa ga tsoro ana neman sa za a kashe shi ga yunwa ga cin ganye to abinda wannan yake nuna mana shine ita rayuwa tana buƙatar haƙuri kuma Allah zai iya jarraba mutum a koyaushe duk inda ka kai da girma da matsayi da ɗaukaka ka yadda fa za ka iya shiga cikin jarrabawa kawai ɗan adam ana so ya zama yana kan shiri koyaushe duk abin da ya same ka ka yadda za ka iya ɗauka yanzu muna kukan yunwa talauci ba mu da shi ba kaza ba kaza tabbas ana cikin yanayi marar daɗi amma yau ga annabin Allah ya fita ko takalmin da zai same da shi yau ga annabin Allah ya fita yana cin ganye duk abin da ya gani kore ne kawai ballansa zai kawai ya ci ya nemi ruwa ya sha kawai kai ma ka rike in yunwa ta yunwa duk abin da kaga kore ne ka turmuka shi ka bi da ruwa maganin mutuwa kenan ƙwarai kuwa ƙwarai Allah karama mu da yunwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fassara ta biyu suka ce madayan din ismun ne li qabilati shu'aib alaihi salam kabilar annabi shu'aibu alaihi salam su ne madiyan din ko kuma fassara ta biyu da ta farko da na faɗa sunan wani gari ne ake ce da shi madiyan shi kuma an samu suna a da sunan wani ne mai suna madiyan dan gidan ibrahim me yasa to annabi musa da aka ce fir'auna yana neman sa zai kashe shi ya tinkari madayana saboda a lokacin ita madayana ba ta ƙarƙashin mulkin fir'auna dan da madayana tana ƙarƙashin mulkin fir'auna a lokacin annabi musa bai zai taho don ya san zai sa sarkin garin ya sa a kamo shi don haka ya ce bari ya tafi wani gari wanda ba ƙarƙashin fir'auna yake ba ya fita ka'ifan ya tarakkab ya fuskantar da kansa zuwa ga wannan gari asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil kuma Allah ya karba ya shiryar da shi ya nuna masa hanya ta daidai as-sawa as-sabil a tafsirin ana nufin at-tariqu as-sawiyyu al-mustaqim hanya ta daidai as-sahal al-mu'addi ko al-mu'adda wanda za ta kai ila naja zuwa kubuta zan Allah annabi Musa alaihi salatu wassalam bayan ya sha tafiya mai wahala sai ga shi ya isa wannan gari da ake ce shi ardu madiyan alkur'ani sai ba mu labari yana zuwa garin me ya faru a rama ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تبودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير gashi yanzu dai ya isa garin Madina an isa cikin wahala cikin matsi Allah ce walamma warada ma a Madina yayin da ya isa wata rijiya ta garin Madina ma adan ana nufin bi'iru Madina wata rijiya ne a garin me yasa aka ce ma saboda ana fitar da ruwa daga cikin garin na daga cikin rijiyar rijiya ce da mutanen garin suke shayar da dabbobinsu kuma suke ɗiba su ci abinci su shayar da kansu yana zuwa waje da alaihi ummatan minan nas sai ya tarar da umma ana nufin jama'a ya tarar da jama'a cikin mutane ya suna shayar da dabbobinsu an yi taro an yi cincirin ana cijar ruwa wa waje da min duni himumra a taini ta zodan sai ya samu wato min dunihim wato banda su waɗannan jama'a to ga wasu imra a ce ne mata ta zudani ta hadisani wa tamna'ani agnamahuma anil ma hatta yafrugha nas ta zudani suna hana suna koran wasu dabbobi da suke kiwo yan mata ne guda biyu suna ta koran dabbobin su kasu zo cikin cincirin da jama'a su kuma yunwa da ishirwa ya kama dabbobin suna so su zo cikin mutane su kuma suna ta korarsu su koma gefe suna nufin sai jama'a ta ragu su za su zo su koro dabbobin su zo su sha yan mata ne guda biyu suna kiwo kaga wannan yake nuna cewa ashe ya halatta uba ya sa yarsa aiki ya halatta abu ne mai kyau ya ta rinka hidima ma iyayenta yanzu wannan ya'ya ne na annabi shu'aibu in mun ɗauki fassarar annabi shu'aibu ɗin ne in kuma wani bawan Allah ne mu ce ya'yan wani bawan Allah ne babban mutum da Qur'ani ya kawo labari yan mata budurwar yarinya ta ɗauki sanda tana kiwon tumaki da dabbobi muku yanzu namu sai dai a sai musu wayoyi masu tsada su kwana suna chatting wasu ba sa iya daka mata ko tattasai da tumatir ba sa iya shara sai dai ka ɗauki almajiri ka ɗauki yar aiki a gida za ka ga 'yan mata zagada zagada amma dole mai gidan ya ɗauki yar aiki yana biyan ta kuɗi maƙudai amma ga irin wannan 'yar tasa ga irin wannan yar aikin yana da budurwa ko budare ma suna kwanci masa komai eh budare ala wazni tabare suna suna kwance eh ka ta jirke su kana ciyar da su haka suke zagan su dirka dirka yan mata a gida sun ci sun koshi sun fi uban koshi wallahi yawanci 'ya'yanmu sun fi mu koshi sun fi ka kyan gani ta zaganta kamar yar baturiya ga yarinya kamar tumatir ta yi jajawar ta ƙoshi wallahi malam ba ta yi wata komai ba shara ba mofin ba wankin kayan yara ko tsarki ba za a yi wa yar yarinya karama ba ai yan duniya ce yan zamani ce sai wayoyi malam mu abin tausayi kaga bata maka ba kana nan wani zai zo ya aure ta ya kai ta gidansa ya daka mata tsawa kuma ta kawo mai abinci sai ta durkusa yi ba kiwo uwarki da ubanki ba za ki yi wani ƙato in ba a yi ba kuma ya ce za a ga bala'i haka suke su zage ta su zagi iyayenta kuma dole ta yi yana duk uban da yake da yarinya budurwa ko yadda suke uwar da suke da yarinya budurwa baki cin moriyarta ba kin yi wa kanki ki sa ta ta aikatu sosai yi to a in bata miki ba za ta je ta yi wani wallahi wulakanta mata da ake mana a gidajen aure abin bayan lissafuwa wata za ta zo ce ta gama wahala ta zo ta zuba wallahi ko kallo bata isa ba kallon ta ba zai yi ba haka za ta kwashe abincinta ta mai da shi gobe ta ba almajirai jibi kuma ya taho da kazarsa lafiyayya ya wankare ta a falon ya ci ya cinye ya kakkarya kashin ya wulla mata takardar ya ce je ki zuwa kuma ita bai zai bata ba duk wannan da nake gaya muku ya faru yana kan faruwa ne mutum ya zo ya ci abu ya hana matarsa kuma wata ce ta yi magana ba ko kwanan nan akwai auren da ya mutu ta gaya min sababin na ce gaskiya ne ki tafi kawai malam na kashe aure na na ce me ya kashe ta ce hawa malam da rufin asirinsa da wadatarsa muna gani da ni da yayana ya je ya siyo abubuwa na ci da nama da madara da mutumin nan bai tsoron Allah ya naɗe kafa ya cinye ta me zai bamu ba muka jira muka jira sannan sai daga baya kuma abincin ma ya gagara yunwa ta fara zuwa gida ta ce kuma ga kuɗi muka ce alhaji ko ka gyara mana ko kuma ni dai zan tafi gidan iyayena ya ke gyara ta ce malam na kashe auren nan na ce ai kwarai kin yi kokari a to za ta zauna yunwa ya kashe ta in talaka ne bai da shi sai a ce ta yi haƙuri a yi addu'a Allah ya kawo amma wannan mugu ne yana da shi yana da hali to haka abin yake ku sa 'ya'yanku su muku hidima yanzu waɗannan 'ya'ya ne 'yan mata fa son kowa ƙin wanda ya rasa ga su da itatuwa suna kiwon dabbobi annabi musa ya zo ya tarar da su a gindin rijiya a ga yarinya budurwa tana gudu tana bin tumaki tana korarsu ta zo dani da ya gansu ya ga suna yin wannan azzaut din imam al-hasan al-basri yake cewa takfa'ani al-ghanama an takhtalita bi agnamin nas suna ta hana dabbobinsu da tumakinsu kar su haɗu da dabbobin mutane da tumakin mutane imam qatada yake cewa a'a mutane suke korewa kar su shigan musu da dabbobinsu cikin dabbobinsu wasu kuma suka ce a suna hana su ne kar su gudu kar su tafi almuhim dai ga itatuwa a hannunsu na suna me suna tsare su ƙalan ma kuma yana dawowa fa daga cikin wahala ya baro misra ya shigo garin sai kuma ya shiga ya taimakon mutane ka ji ikon Allah ka ji annabi kala ma khatbu kuma sai ce a'a ma sha'anu kuma shine khatbu kuma me sha'anin ku me faru me yasa la tasqiyani mawashi kuma ma'annas ba ku shayar da dabbobin ku tare da dabbobin mutane ba qala ta la nasqi yan matan nan guda biyu suka ce a mu ba za mu shayar da dabbobinmu yanzu ba hatta yusdirar ri'a har sai ainihin wato makiyaya dabbobi a ri'a wato ri'a anil ma masu shayar da dabbobinsu makiyayan nan masu shayar da dabbobinsu a gindin rijiyar nan sai sun gangara sun wato juya hatta ya wato mawashihim anil ma sai sun juya da dabbobinsu daga barin wannan guri na ruwa in an samu space in an samu wuri sai mu je mu sha ri'a jam'i ne na ra'in larabci kamar tajir da tujjar tajir tujjar ra'in ri'a ko ru'a can suka ce masa wa abuna shekun kabir babanmu tsoho ne dattijo ne mai girman shekaru mun zo mu taimaki babanmu ne mai masa kiwon dabbobinsa mu shayar da su ruwa ba zai iya fitowa ya zo wannan aikin ba kaga 'ya'yan arziki 'ya'yan kirki masu taimakon iyayensu ba 'ya'yan da suke barin cikin iyayensu cikin wahala ba suke barin iyayensu cikin kunci da matsi ubanka ya ta wahala a kanka tun kana jariri ka zo ka girma kana kallon ubanka yana wahala ba za ka iya taimakon shi ba babanka ya je jeji ya nemo ma abin da za ka ci babanka ya je ofis ya yi ni ya nemo abin da za ka ci amma ba ka iya babanka komai yanzu yaran yanzu ba wankin mota ba sa iya wanke motar ubansu wallahi sai dai ka biya kuɗi a wanke ma kana gani yaran suna kallo su sa ruwa su wanke za ka iya cewa a wanke a wanke ka je ka dawo su wanke ba wallahi musamman zamanin nan na yanzu ni abin mamaki yake bani wallahi iyaye bauta kawai suke wa yaya shara fa ta tsakar gida yanzu nake gaya muku shara tsakar gida fa yaran mu ba za su yi ba sai dai ka dauko almajiri ko ka dauko dan aiki kurin an shagwaba yara an sakalta su gilas suna zaune suna suna game suna kallon talabishin suna kallon tv suna kallon film sai dai yar aiki ta zo ce ta goge gilas sufa ba su ba amma an yi abinci su ne zuwa farkon zuwa su ɗauka takalminka za ka fita ɗanka bai zai goge ma ba takalmi yana kallon takalmin kayan kora bai zai ce ba zan goge takalmin ubana ba underwears ɗinka best ɗinka ko gajeren wando ɗanka bai zai wanke maka ba uwarsa ta yi ni a kicin wata ta wuce yini a kicin ita kuma ta yini tana da nadannan waya wai wannan wai shine wai burgewa wai shine ci gaba zamani ya canja nan da nan yaro bai zai je ba sai an kai shi yanzu duk garin nan duk wanda ya sa ɗansa a makaranta haka za ka yi ta zurubtun kai shi wani gurin fa kusa ne amma wai yaron zamani wai shi sai an kai shi da mota wallahi ina tunawa la'aran wallahi makarantar yanzu haka ina tuno makarantar sakandaren da na yi irin tafiyar kafa da muke yi ni mamaki ma lokacin ma da yake samu kuma wallahi haka za ka fita baka ci dumame ba da safe za ka fita ka je ana tsaron makara da gudu muke karasawa kuma a zo a yi break din duka break din bai wuce fa minti arba'in ba in ya yawa awa daya a fito break in an kada break da gudu muke tafiya muna zuwa gida za mu buɗe kicin dumame ne za ka same shi yayi sanyi don tun da safe aka dumama masu tafiya gona su tafi naka yanzu haka ina tuno irin karin dumaman da nake ci wallahi na dawo daga break amma yanzu mu yaran mu a soya musu kwai da safe a soya musu dankali a kada musu shayi a sa musu a lunch box ɗinsu kuma yaro saboda rashin mutunci wai sai zo ya ce baba kuɗin tara ba ka bane uwarsa ita za ta zo ce yau alex yau in dai ba a wasu ba ai za su je su roƙi mutane za su je su ga ya'ya mutane sai sai su roƙe su ba ka bane kuma zamani ya kawo yanzu yaranmu wallahi ba za ka damu kunu ko ko kuka sa masa a cikin robarsa ba in ka sa wallahi jefa da shi zai tafi ka san me sai shayi mai kauri shayi ma sai da madara wallahi kai ba mamaki kai mai gidan sai kai wata uku baka sa shayi da madara ba amma ƴaƴanmu kullum sai sun sha shayi da madara da alfahari taliyar da kai baka iya cinta haka za a yi wa yaro taliya da safe a sa mai kwai a ciki shi yasa muke ta cin bashi muke ta zalunci a ma'aikatu kowa sai ya yi sata saboda ya yalwata wa iyalin shi wallahi akwai yarinya da muka kama ta a wata makaranta ta nazari shugaban makarantar yake gaya mu yace wallahi malam da naje na bude abincin yarinyar nan irin shirin da naga an yi wa yarinya karama an cika mata lunch box nan malam da taliya da kwai kwai da soyayye da dafaffe kuma malam gaba ɗaya mai ne a ciki gaba ɗaya kawai in ta tsoma hannunta sai dai ta rinka tsame man gyada ya ce malam sai muka tsiyaye man da muka tsiyaye man sai da ya cika mana gwangwanin madara a lunchbox na ya lunchbox na yaro karami dan nazari malamin su yace kullum haka ake wa yarin yana kawo shine zaka ga mutum ya zo ya gigita matarsa ta gigita shi dumame ku da mun ba sa cin dumame dumame yaron yanzu ya ci dumame sai uban da ya dage in ka dage kai bala'i a gidan ka ce wallahi tuwo dole to shine za su fi dumame amma yaran zamanin nan ina mun je wani wa'azi wani mutum aka nuna mun shi babba da shi wai aka ce wannan humalan baya cin tuwo na ce na kalle shi na kalle shi na gan shi baki dan uwana wai yara ka ce wallahi wallahi malam ban taba cin tuwo ba na ce to burgewa kai da baka cin tuwon kai na ce in ka ci tuwon mutuwa za ka yi ban taba ci ba na ce a ai ba mamaki tsohuwar ka ta ciyar da kai tuwo ka ci dumame kana jariri ban taba ci ba wallahi ban taba ci ba na ce Allah ya jarabe ka da yara masu masu cin cinyar kaza da da da da taliya su ce su ma ba za su rayu ba sai da kaji za su rayu ƙarya ku daina ƙarya ku rayu yadda Allah ya yi ku wannan rayuwar tana bukatar a lallaba ta kuma wallahi kar ku ce ko na ci tuwon dawa ne yanzu nake muku wannan karatu wallahi ni ina ganin wasu abubuwan ne dole sai mun gyara su in ba ka ba za mu wahala ƴaƴa ku bi iyayenku ƴan mata ku daina ƙarya tsaya ki taimaki uwarki a gidanki a gidanku kafin ki je gidan mijinki shine Allah zai miki albarka qala ta'ala nasqi hatta yusdir ar-ri'au wa abuna shaykhun kabir baban mu dattijo ne waye baban nasu malaman tafsiri suke sabani wasu malaman suka ce da imam dhahak da suddi da al-hasan al-basri suka ce ai baban shine annabi shu'aib alaihi salatu wassalam wahab ibn munabba da sa'id bin jubair suka ce ba shi bane wani da cijo ne mai suna yasrun ibn akhi shu'aib dan dan dan uwan annabi shu'aib ne ubansu shine yasrun ma'ana ba annabi shu'aib bane dan dan uwan annabi shu'aib ne suka ce ai annabi shu'aibu ya mutu kafin kissar wannan yan mata din kuma shi sai da ya zama makaho annabi shu'aibu sai ya rasu sai da ya makanci Allah ya dauke idansa aka ce abin mamaki a can lokacin haka aka yi ta gwagwarmaya an daɗe zafin rana sai idan ya dauke ya daina gani to wannan shine dai fassarar da malamai suke Allah ya musu rahama da sabani to yayin da annabi Musa ya ji maganganun su yace ka Allah kun yi kokari ku koma gefe ku zauna ya je gindin rijiyar ya samu wata wani katon dutse a gefen rijiyar ya ɗauke shi ya karɓo guga ya ɗauko abin zuba dabbobi ruwa tun da annabi musa ya zo gindin rijiyar ya yi wani abu mutane suka yi mamaki arama dutsen da annabi musa ya mirgina shi shi kadai duk mutanen gurin gaba daya in sun haɗu ba za su iya cire wannan dutsen akan rijiyar ba kuma dutsen an ɗora shi ne akan rijiyar kowa in ya zo sai dai ja gefe a ja a ja ruwa a rijiyar a haka wallahi da annabi Musa ya zo kawai yana zuwa ce ku matsa da ya sunkuya sai ya yunkura ya dake dutsen na malam suka ce kai wanda dutsen la yarfa'uhu illa jama'a ba wanda ya sai dauke shi shi tarin mutane aka samu space aka samu wuri ya shiga ya ce ku koro dabbobinku suka koro aka samu irin abin zuba ruwa dabbobi inda ya ce ɗiba da guga yana zuba dabbobin suna sha yana zuba dabbobin suna sha yayin da annabi ya gama shayar da su ya juya ya tafi su mutanen sai suka yi taron jama'a suka ce a zo a mai da wannan dutsen saboda kar a buɗe rijiyar nan kowa da kowa ya zo rinka ɗiba wanda a rinka ɗiba kaɗan kaɗan annan musa ya ce kai kuka mai da dutsen sai zo shi shi kaɗai ya yunkura ya ɗauke dutsen ya wulan da shi gefe Allahu akbar a wata riwayar malamai suka ce tunda shi annabi ne ya nuna musu wata mu'jiza malam kowa idan ya zo ɗibar ruwa a wannan rijiya sai ka ja guga ɗari shanunka suna shanyewa da dabbobinka a nan musa da ya ɗauki guga ɗaya ta 'yan matan nan yana jan guga ɗaya da ya zuba a cikin wannan komi da ake zubawa kawai sai ya addu'a ya ce allah ka albarkaci wannan ruwan guga ɗaya ja ya juya ya tafi kawai dabbobin nan sai da suka gama sha sai kallo ake aka ce waye wannan to shine Allah ce fasaka lahum summa tawalla ila zil ya shayar da su dabbobin su sannan ya koma zuwa ga inuwa inuwar wata bishiya ne ya zauna a gindin inuwar saboda akwai zafin rana akan rijiyar faƙalar rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir shi ya ubangiji ni dangane da abin da ka saukar gare ni na alheri wasu suka ce alheri ana yana nufin abinci tunda ya yi tafiya ya sha yunwa ya ce to ina so ka bani abin da zan ci sai ya addu'a faƙir ni mabukaci ne cikin abin da ka saukar ya ubangiji na alheri yana nufin abinci kinaya ne yana nufin Allah ka turo min abinci ka bani yadda zan ci abinci ina jin yunwa أي إني لما أنزلت إلي من خير أي طعام فقير محتاج ني مبكاتشيني إمام البغوي يجي كان يطلب الطعام لجوئه ashe addu'ar da yake yi yana neman Allah ya bashi abinci ne saboda yunwar da yake ciki ya dawo daga tafiya kenan ya zo ya zo ya ga aikin alkhairi ya yi taimako kuma da yunwa a tattare da shi ibn abbas ya ce sa'alallah ta'ala falakata khubzin yuqimu biha sulbahu ya roki Allah ya bashi ko da yankin gurasa ne ya ci dangadan bayan sa ya tsaya ya aikin alkhairi wasu suka ce ai ko yankin dabino ma yana nema sa'id bin jubair ya faɗa daga ibnu abbas rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir yace a lokacin shi yafi kowa matsayi a duk duniya a wajen Allah a lokacin duk duniya ba wanda ya kai annabi Musa girma a wajen Allah a wannan zamanin a wannan lokacin sa'alahu wa huwa akramu khalqihi alayhi ولقد افتقر إلى شق تمرة وند الله يفسو أد الدنيا وند الله يفكونا أد الدنيا يوغا شينا نيما باري ندبينو دن أبنشن دزيتي yana roƙo Allah ya bashi amma yau in kai baka da kuɗi a aljihunka ka zagi mutane gani kake Allah baya son ka ga waɗanda Allah yake son su annabawan Allah da manzanni ya basu cikin yunwa wa ya gaya ma dan kana jin yunwa Allah baya son ka ne wa ya gaya maka kai ba za ka yi hakuri ba nawa ne Allah yake ba su abincin su ci abincin su ci su koshi kuma in sun mutu Allah ya kona su kawai rayuwa yadda ta zo ka yi ta kai hakuri kawai imam mujahid ya ce saboda tawazu'un annabi musa bai ce a tara masa nama kaza kaza ba yace ma sa'ala Allah illa al-khubza ba abin da ya roki Allah ba shi in ba gurasa ba to ya shahada da yan mata suka kora dabbobin su suka godiya suka tafi yayin da suka koma zuwa wajen babansu in shi annabi shu'aib din ne misali suka nuna masa gashi uban ya ga dabbobin sun ƙoshi sai ce kai ma a jala kuma ya aka yau kuka dawo da wurwuri saboda kullum in sun tafi shayar da dabbobin nan ruwa yi ne suke a rijiyar nan kuma kaga wata tarbiyya da zai koya maka wannan isar su matan da Allah ya koya musu wato sun koya tarbiyya ta kunya ba mata ne masu shakuduwa da maza ba ban sani ko kun gane a ai yanzu yan yanzu ai yan what man can do women can do better ne yayi in na yanzu ne ai shiga za a yi kallabi tsakanin rauna ki gogi ka fada ai gogi ka fada su shiga cikin maza ba sa jin kunya mace za ka zo ka shiga tasi ko ka shiga abunan za ta alhaji matsawana da Allah ba kunya a daidai sahu yanzu a garin nan ni na kasa gane hizba bacci suka yi ne hizba mai suke ne yanzu yan adai sawu sun dawo suna cakuɗa maza da mata adai da sawu wanda da a garin nan ba haka in mutum ya ɗauki mata mata zai ɗauka to amma yanzu matan cewa suke wallahi malam ko ka shiga ka ce ka sai kujerar wallahi sai ya ɗora wani namiji da mutuncinsa zai zo sai kaga yarinya ƙarama nan namiji mace nan namiji kuma wai a gama wai a ce wai ana neman albarka a gari yau ta kai ga a garin nan a da sahu har mace goya ta ake a gefen direba sai ka ce ba musulunci a garin nan ai na gaya muku wani balarabe ya zo daga daga ƙasar saudiya ne ya zo haka ya zo wani abu ne ya kawo shi wani program haka wani dalili ya sa ko motar da suka wani ta lalace ko na mun dalibi ya dauke shi yace bari su dan adidi sau su dan karisa ya tsere abin nan ya shiga yana cikin tafiya sai ga wani mai adidi sau ya lodo mata da maza sai balarabe ya ce subhanallah subhanallah subhanallah ya ce kai hada ya ce fi kano ya ce kano balad muslim ya ce alassun musulmi ya yi ta faɗa fa ɗan balarabe yana cewa yana subhana ya ce kano ba garin musulmi ba ne shi ɗan ɗalibin sai ya ce muslim muslim muslim ya ce kai ba hada ya ce kalli kalli da mace namiji ya ce zaujuha ya ce wani mijinta ne ya ce abuha babanta ne ya ce a sai ya ce kai sai yaro ya ce tijara tijara mana wai kasuwanci ake neman kuɗi inna lillahi wa inna ilaihi inna lillahi wa inna ilaihi ce to Allah ne ma ya taimake shi bai tsallaka can wajen haka din can ba da bala'in da da bala'in da zai gani ina jin sai sai ya suma ka san me balala mai dame shi an ziga masa an ce masa Kano musulmi Kano ka san Laraba suna so su zo Kano ai duk wani mutum da yake musulmi wallahi ko aikin haji balarabe ko ai ka sai ce Kano ce muslim masha Allah muslim muslim katir katir sai ka sai ka sai ga dan Kano yana na'am na'am muslim muslim su abin da suka ɗauka in sun zo kano za ka ga musulunci ɗari bisa ɗari kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah gyara mana yan adadi sau ku ji tsoron Allah ku gyara yan adadi sau ku nemi albarka yan adadi sau ku ne na haɗa maza da mata duk wanda ya ɗauki mace jira Allah zai kawo masa idan kuma za ka haɗa su sauke ta sai kalo da maza ko a samu wasu 'yan arewa sauro su rinka ɗaukan mata zalla gwamnati ya kamata ta yi doka tunda yanzu an samu an yi addu'a Allah ya karɓa to sai a duba kuma dokar musulunci eh a yi abin da za a nuna wa Allah an gode masa shine a kiyaye dokar Allah a Kano a kafa 'yan arewa sauro doka su daina cakuɗa maza da mata wato ba za ku gane muhimmancin karatun nan ba sai ranar da ka ga mahaifiyarka an tsoma ta tsakanin ƙato namiji anan ƙato namiji ba daɗi sai da kaga yarka budurwa da kake mata tarbiyya ta hau za ta je asibiti ko kasuwa ko makaranta an loda mata katti a gefen ta dama da hagunninta sai da matarka da kake kishinta kaga ta hau adidi sau a fasinjin da bai wuce naira ɗari ɗari da hamsin ɗari biyu ba a loda mata maza gefen da dama ba za ka ji daɗi ba to waccar wanda kaga ana mata haka din ai matar wani ne ai uwar wani ne ai yar wani ne da ba a wannan a Kano amma yanzu ba dala ta yawa ni ban san me ya fusa ba ko mace bata damu ba a'a Allah ne aka ga kawai an dawo bari a ci gaba da saba masa a'a yan adede sahun albarka ne ba sa nema a'a ni na kasa ganewa ni ma ake a maida mana Kano kamar Inugu Kano kamar Anata ai mun fi karfin haka a Kano wallahi ai ya kamata duk wanda ba musulmi ba ya zo Kano ya ga alamar Islam kuma bashin nan a dai wannan nawaye na musulmi ne na hajiya wance ne dai da na alajiwa ne ku kafa doka ku daina bari ku kare mutuncin matanku ku kare mutuncin iyalanku to ka duba kunya alarama zuwa suka yi maza suna ɗiban ruwa suka koma gefe dabbobin suna jin yunwa suka yi haƙuri suka ce sai maza sun gama sannan su zo su ɗiba wannan shine tarbiyyar da ya kamata mata ku koya amma yanzu jami'o'inmu za ka je registration kawai ɗalibai suke bilal azim sai ga layi maza da mata registration za a yi post registration ko registration na kaza ana jiran wani ofisa yana yana ya ɗora gilas abana oh ya bi online oh ya one line one queue please ya saka gilas ɗinsa anan anan zai sa gilas ɗinsa in wata ta zo ta koma you are very stupid be in one line I say ba kishin addini sai ka ce maza nan mata nan Allah ima albarka aikin ofis ɗinka amma ka zo ka haɗa maza da mata wai kai aikin gwamnati kake za ka yi ritaya za ka zo kabari za ka yi bayani wallahi haka za ga mace mai hijabi da mutuncinta da kimanta sai ta zo ta tsaya kuma namiji ya zo ya tsaya ba mamaki in ka duba ka in yamuri ne ma bayan ta wallahi wannan duk makarantun nan yana faruwa kuma shugabannin musulmi ne HOD musulmi ne waya da musulmi ne yanzu ba mu da alfarmar da a makarantun mu za mu ce a rinka mana layi na maza daban na mata daban akwai wanda zai hana mu me yasa to ba ma yi a banki haka an zo ana bin layin banki ga an cakuɗa maza da mata matar ka ce ka ajiye ta sai dai ta tsaya a gaban wani namiji yana warin balaga tana bayan shi haka za ku yi haƙuri yau da ni wallahi don ba kwa son gaskiya wannan shine karatun gyaran tarbiyya ba wai mu ta karanta ayoyi da hadisai ana Allahu akbar gobe mu koma mu je mu lalata mu'amalolin mu ba mutum ya zama bai da kishin iyalin shi bai da kishin matarsa mace ta je asibiti ana bin layin ganin likita maza da mata wannan na bin wannan in an yi magana ai private ne private private kafirai ne haba da Allah ai ba daidai ba ne ba ma iya raba su a kasuwa eh larura ba ma iya raba su a kaza amma akwai inda za mu iya rabawa yanzu wasu makarantun fadin shakiyanci ka san me suke yi sai shugaban makarantar principal ne ya ce you are not to separate between males and females mix them together they are brothers and sisters Let them learn together. Let them respect themselves. Let them be in one house, one class. Kar ku raba su, su yi karatu suna tare, su girmama junansu su so, to Allah ya ce a raba su. Bokonka na banza na wafi. Sai a ɗauko yarinya, sai a ajiye namiji, sai a sa yarinya tsakiya. sai ajiye wannan ina tuna lokacin muna firamare akwai wani shaidanin malami da ya mana yarinyar da aka samu a gefe na ai yanzu ina tuno ta wallahi wallahi tallahi ya kake dariya ba ba kai ma ba ai ma bane ba wallahi kuwa amma lokacin muna yara ne kanana wallahi dan a firamare ne kaga Allah kalli an gina mun wani abu a raina to haka ƴaƴan mu din nan a makaranta a raba ko firamare ne ko naziri bangaren maza daban bangaren mata daban in ma sun hada aji din to layin maza daban layin mata daban a toilet a raba amma wallahi akwai makarantun da toilet din mata da toilet din maza duk ɗaya ne yaro zai zo kai ba haka bane cikin yawon abu yaro zai zo yana jira yarinya ce za ta fito namiji ya shiga haba dan Allah it is really very very unfortunate and bad bai ba Allah sa muna koyan abin da Qur'ani yake karanta mana shikenan ya shayar da su ruwa sun gaya masa su ba za su je ba saboda babansu dattijo ne kuma ba za shiga cikin maza da cinkoso ba ya roki Allah ya ce Allah ba shi abin da zai ci abin da zai sha to bari ka ga amsar da Allah ba shi ai an ba shi abin da ba magana arama me faru فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين هذا لمرن الله كرم شياني متو يعني ما أبنشي sai Allah ya sa bayan yaran sun je gida sun ba wa babansu labarin abin da ya faru daman duk uba idan ya aiki 'ya'yansa wani abu zai ce me faru suka ce ga ai wani mutumin kirki ne ya zo ya taimaka mana ya ba mu ruwa muka shaye shayar da dabbobinmu baban ya ce maza maza ke je ki kira shi kice yazo wannan kadai yana nuna cewa babban mutum ne babansu tun da kaji ya ce a aika a ce yazo lokacin ba a san ba annabi musa ne ba a san shi ba je ki kira shi sai ga ɗaya daga cikinsu ta zo tamshi ala sahiya tana tafiya akan kunya ka ji dan Allah mana ke ko baki ji ba ga ta tana tafiya a cikin kunya ke budurwa yau kina tafiya a cikin kunya ko kuwa gatse gatse kaga yarinya ta kwafta da katin gilas tana tafiya tana zazzare ido an matsa kaya an fitina daga ganinta ka san ba ta da kunya wai waye ya ce ita amma wannan mai kunya umar dan khattab ya ce laysat bi salfa'in min an-nisa kharrajatun wallaja yace wannan yarinyar ba mace ce jari'a ala rijal ba shine salfa min an-nisa ba mace ce mai tsaurin ido ga maza ba a'a ba mace ce mai yawan fita ta shiga ba umar ya ce walakin ja'ad mustatira ta zo tana cikin sutura wada'at kummu dir'iha ala wajhiha istihya'a ta ɗauki hannun rigarta ta ɗauka ta ɗora akan fuskarta ta lullube fuskar kaji asalin niƙabi kenan duk mace mai kunya in za ta fita tana sa niqabi kaga wannan alzamanin annabi Musa ne Umar yace da ta zo tafowa fassarar al-istihya din nan sai ta dauki tsumman da yake na zanin ta ko rigarta ba za ta iya magana wa annabi Musa a lokacin ba ko ta fito cikin maza haka ba sai ta rufe fuskarta shine alqur'ani ya baka isar al-istihya tana cikin kunya mun fa ya ake yau sai ta yi minti arba'in da bakwai a gaban madubi a matsayi kaya hijabi kam Allah ji kansa dama mai kokari ne ma ake dan ya faɗan gele haka wasu ma nade shi suke yi haka kamar rawani sai su rataye shi a nan gefe ta fita wace yarinya da na ganta na ganta na ce ko mayafin ma babu kuma ba abin da idame ta ga gashinta a waje ga rigarta ga kirjinta a waje komai kawai ta tana tafiya ta kawai komi ba abin da ya dame su ga sun zagan suna tsaye da mashin ga sun zagan su a bakin hanya gari irin na musulmi irin wannan kuma da uwarta da ubanta ko kuma ga makarantar da aka kai ta daman ba a sa hijabi makarantu nawa ne na boko a garin nan haram ne saka hijabi ba a sawa to ta saba zaƙe-zaƙe za ka gan su yadda ka ga an koro shanu zabga-zabga haka za su fito wani ma siket suke sawa gaba ɗaya balagaggun maza katti su tsaya a ajinsu awa kudu awa biyar su suke koyar da su kullum haka yaushe za ka aure wannan irin wannan yarinya wai ka ce za ka ɗaura mata hijabi ai shine wata wani da ya zo zance cikin hirar da suke tace kaga magana fa kullum za a fita a sa hijabi ni ba ruwana da hijabi ba zan sa ba in za ka aure ne haka ka aure ba za ka aure ba kai gaba ya ce ba za ki sa hijabi ta ce wallahi na tsane shi eh to malam ubanta ya kai ta makarantar da ba a saka hijabi a kai waye da kwanta ba haka bane duk makarantar masu kudin nan attajiran nan kai barin gyara zamana makarantun nan da ake zuwa ana yin fakin da mota makaranta dai ana sauke yara sai ka tarar da mota ɗari ana fakin sauke yara duk yaran da suke zuwa a garin nan fa ba wai wani guri nake faɗa ba in an yi kuka wasa wallahi sai in kira sunan makarantu ne yanzu yanzu ana kuma haka za ka ga yaran nan nan zagada zagada ba hijabi wallahi kuma duk ƴan uwanmu ne musulmi masu kuɗi a tajiran nan suke kai ƴaƴansu wannan makarantun sai juma'a ta yi mu ce ya je rato ya sallah ya sa ya tafi wai shi ma alaji ne ya sa fara shadda wai ya zo sallar juma'a ka je ka yar kai yarka balagaggiya tsirara ga bala'in biyan kuɗin makaranta mai tsada suna nan manya-manyan makarantu a garin nan aiwai ana cin jarabawa aiwai ana turanci babu hijabi babu ba hijabi sai ta gama sai ta zo shiga jami'a sai kuma ta zo za ta filakta ka ce sa dan kwali ko sa hijabi ƙarya kake yi a ina kama kara suna nan layi ake ɗaukan yara gosulo layi ake sauke yara za ka ga yaran sun fito zagada zagada 'ya'yan musulmi ne gaba daya kuma a cikin badala a cikin gari suwaye masu makarantar wata hajiya ce wance suwaye masu makarantar wani tsohon wane ne ya yi zama a amerika ya zama buɗe makaranta yana neman ya yi ritaya yana neman abin da zai karasa su kafa mutane yahudanci a cikin musulmi a ina aka ce in yarinya ta sa hijabi ba za ta iya karatu ba me ya alakar hana 'ya'yanku 'yan mata a sakandare sa hijabi in za su je makaranta an taba ce muku in ta lullube kanta ta sa hijabi ba za ta gane karatu ba a'a fada da musulunci ne fada da addini ne tunda Allah yana so su ba sa so ni ban ga dalilin da kuma za su yi albarka ba abin tausayi waɗannan 'ya'ya matan su ne iyaye nan da shekara goma ashirin su ne iyayen 'ya'yan da za a haifa ana gini wasu suna rushewa kuma waɗannan makarantun sun fi farin jini an fi kai yaya in ka ga hijabai hijabi to makarantun talakawa ne yayan talakawa ne ko wasu masu kishin addini Allah ya ce ta zo cikin kunya Allah sa mata musulmi su ji wannan su rinka yawo cikin kunya haka Umar yayi bayani قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا kawai abin da ta gaya annan Musa ta ce babana yana kiranka don yi maka sakayyar shayar da mu ruwa ko dabbobinmu da ka shayar mana da su da ruwa ya ce ka zo abu hazim salama ibn dinar ya ce lokacin da annabi musa ya ji wannan sai ni ya ce a shi ba zai je ba sha to me idan na yi aikin allah za a kira ni a ce za a musa ta ni dan allah na muku na ruwa na da ku na son ku ne ni ba zan je ba sai ya shiru ya ce a to ai kuma na yi addu'a na ce rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ya ce ai na yi addu'a ɗazu na ce ina neman Allah ya taimake ni bani abin da zan ci to ko kuma ta nan ne Allah ya kawo abincin sa kayyar kenan Allahu akbar ka ga na ba a lokaci ina cikin bakar yunwa malam ka lura da wani abu a kisan nan annaba ba sa roƙo ai ga mutane a garin ai ga wasu suna shayar da ruwa ai bai je daga ya ce jama'a yunwa nake ji ku bani abin da zan ci ba haka ya haƙure je zauna a gindin bishiya yana cin wannan ganyen yana shan ruwa kuma su ‘yan matan da ya shayar da su bai ce ku biya ni kuɗi ba bai ce a ina kuke ba bai ce ina babanku ba bai ce ko zan san sunanki ba ko tambayin sunan su bai ba kai yanzu in kai ne kai fi taimaka sai ka ce jimana kana gama haka za ka ce jimana da Allah ko zan samu lamba wayanki zance ya ƙare ka zubar da lada kenan da Allah ko zan waye ki ha da Allah a wace unguwa kuke a wani gari kuke ba dan Allah kai ba in ka sami mace kai mata aikin Allah ka mata hidima ce ki abinki yar wani ne matar wani ne dan Allah kai Allah zai maka sakayya wallahi komai bai ce musu ba ba wata riwaya da ta ce yayi musu wata magana sai gashi ita din da ta dawo sai ce to bari in je tunda dai na roki Allah ban san me zai faru ba yarinya ta wuce anan Musa yana bin bayanta sai iska tana kadawa tana kadawa sai ga akwai iska sai ce kai sai ce tsaya ta tsaya sai ce komo baya ta koma baya sai wuce ga malam kaga shifar annabawa inda wani ne mai son fitina ai sai ta kallanta sai ce a ai larura ne hanya za ta nuna mun ai ta ce to yaya za a yi ka gane baka san garinmu ba sai ce ki ɗauki dutse da tsakuwa a hannunki ha idan na zo zan ta bin hanya in an zo kwana ki ɗaga wannan dutsen sai ki jefa dama na gane ko magana ma fa ta masa ya ce ta ɗauki dutse sai ta wulla dama ya ce na gane dama ne malam ka ji imani mu ko yanzu da kanka za ka ɗauki waya kana buɗewa kana kallon hoton 'yan mata ka ji yadda su kuma annabawa suke iska ne suke kaɗawa ya ce kar ma iska ta kaɗa rigarta ko zaninta ya je ya ga wani abu na jikinta shi annabi ne ta koma baya ya wuce gaba kai fa kwana kake kana kallo ka kalla a gaban talabishin a gidanka mutane su kunna talabishin suna kallon mata kala kala kala kala suna tara wa kansu bala'i zaman da suke yi na wannan kallon ba sa iya zaman istighfarinsa tv da kake kallo talabishin satellite da ka kafa a gidanka ka ga mace za ta yi labarai ta ci kwalliya ta fidda fitina a jikinta ta goga nan ta goga nan mutum ya zauna yana kallon ta kiru da muzu shi kuma daga ina kana jin Allah ya yafe ma ne ita an halatta ma ka kalle ta ina ruwan Allah wai da labarai kake ji shi yasa wallahi muna bukatar istighfari wallahi muna bukatar mutuba kaji ahlullah masu tsoron Allah haka aka tafi dulla ne tsare in akhta'at nuna mun hanya ɗauki dutse ki jefa in ne kuskure ta bi umarni gashi nan ya shigo gari ya zo garin gurin annabi sha'ibu ya tarar da shi da isha'i yana zuwa sai annabi sha'ibu ya ce da shi ijlis ya shab zauna ya kai yaro matashi fata'asha zo ka ci abincin dare malam kaji karimai su mutanen arziki na kwarai in ka je wajen su lokacin abinci abinda za a fara yi ma zo ka ci abinci ba mutum ya zo ka zo wurin su cika ka da uban surutu yunwa kuma ta dame ka ba shi sa wallahi malam Allah ya ji kan iyayenmu da kakanninmu abu na farko idan ka je bakunta a kauye abinda za a fara kama sai a kama ruwa a kwanan sha idan da fura da nono sai a damu ko sai dai kaga kwariyar fura da nono a gefe za ka yi magana a a'a ci abinci tukuna in lokacin tuwo ne a tuka maka amma mun fa yanzu ina ba za ka yadda ma ka yi baki daidai lokacin cin abinci ba yau yanzu ka ma san makocin kai shi yake cin abinci rowa ruwa za ka je gurin mutum ruwa billahi azim bai da tarbiyyar da zai dauko maka ruwa ya shiga shi dauki ka sha kuma ba mamaki kana bukata ruwan roba ɗin nan ba zai iya sa a firis ɗin sai na ba baki ba ba zai iya ba ruwan leda na sha ba zai iya baka ba wannan mutumin shine zai dafa maka abinci ya kawo maka wani fa dan uwa ne fa ya je gidan dan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya mutumin ƙauye ne ya dan debo ƴan ƙwan zabinsa da ƴar kazansa a riƙe da ɗan wake da ɗan kuka da daddawa da tsintsiya mata suka haɗa shi da shi ka san mata in za a yi tafiya ƙauye sai a ce ga tsintsiya karamci ne malam shi ko na birni sai dai je da tsiya ba dai je da tsuntsu ba a zo masa shi a zo mai da tsuntsiya shi kuma ya je da tsiya kuma ku rubuta ku aje ko yau ko gobe in dai ka je kauye zaka dawo sai sun baka tsuntsiya ko da gidanka gidan tayar ne wato ka san mamakin da nake yi wai su mutanen ƙauyen nan wai kullun sai tsuntsiyan nan suke suke ajiyewa tsuntsiya mafici kaza kwanzabuwa ba ka taho a haka ba ko kwanan nan dinnan naje kauye kwana kwanan nan wallahi dan zo zan tawo wata yata ce kawai sai ta dauko din ta ce alhaji ina son ganin ka nazo ni na dauka ma matsala za ta gaya mu ka san yan birni ba sa son matsala ai mun lalace malam sai dai Allah shirye da bobal wallahi sai ka ta dan sunkuya ce ga wannan kai wasu haji ya sa dan yi shara haka na ɗauko tsintsiyar nan na sa ta a mota ta na taho da ita mu mun bar tarbiya yace zauna fa ta'asha ka ci abinci annabi Musa ya ce a'udhu billah sai shi annabi Shu'aibu ya ce da shi walima zaka alasta bi ja'i' dan me yasa zaka ce a'udhu billahi ba kana jin yunwa ba to ashe annabi ne Allah ya sanar da shi kenan to ya ga alamar annabi Musa a kekashe alaman yunwa ne a jikinsa ka san me yasa annabi Musa ya a'udhu billah yanzu dan na shayar da dabbobin gidanka na yawa yayanka aiki shine zaka ce zaka biya ni a'udhu billah ba na bukatar kudinka ba na bukatar taimakonka dan Allah na maka kai yanzu za ka yi abu saboda Allah jira kake yi ko zai bani? kai kai duk abin da ka yi shi don Allah ka daina saka tsammanin a biya ka in ba ka sa a ranka za ka yi a biya ka ne iyala don ka kenan to haka saboda Allah ka yi shi kenan kawai ba na saurara ko naira ko ba na so ka yi iya kokari ka karba in sun matsanta ma dole karba karba amma ba ka yi ne dan wannan ba to yanzu an waye gari abin da ake dan Allah din to yanzu an juya shi sai mutum ya zo ya yi yana tsammanin a biya shi annan Musa ce bala ba zan maka ƙarya ban yunwa nake ji tabbas yace walakin akhafu an yakuna hada iwadan lima saqaitu lakuma da cijo bawan Allah ina jin tsoron wannan abinci da zaka bani ya zama shine sakayya canjin shayar da waɗannan ‘ya'ya naka da ne da dabbobinsu ya zama an biya ni kenan abin da ni kuma don Allah ne ya ce wa inna min ahli baitin la natlubu ala amalin min amalin akhirati iwadan min ad-dunya annabi Musa ya ce ni ina cikin ‘ya'yan gidan da aikin da muka yi na lahira ba ma neman canjin abin duniya da shi kaji ni ina cikin 'ya'yan gidan da mu a ɗabi'ar mu aikin da muka yi shi don Allah ba ma nema a mana sakayya la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba ma nema ba don Allah kai ba ka biya ni kar ka biya ni ka yabe ni kar ka yabe ni ka kyautata min kar ka kyautata dan Allah ne me sama nake so ya kyautata min amma duk lokacin da mutum ya waye gari duk abin da yana jira sai an biya shi to an samu matsala annabi sha'abi ya ce la wallahi ya shab la wallahi ba haka bane ya kai matashi bai san shi mai bai san cewa annabi Musa bane malam ashe shi annabi ne wannan ma annabi ne ana ta gwabzawa kowa yana nuna imanin da ikhlasin sa kenan yace walakinnaha adati wa adatu abai al'ada ta ce duk wanda ya zo gidana sai na bashi abinci ka ji zancen an zo wurin sannan al'adar iyayena ne na tarbiyyantu iyayena duk wanda izo musu bakunta sai sun bashi abinci ya ci nukuri daif wa nut'imu ta'am muna girmama bako muna mutunta shi muna ciyar da shi abinci annabi Musa ya ce to in dai haka ne sai ya zauna a tsaitsaye yake a lokacin malam gani ka ce yanzu da mai wannan magana sai ya zauna sai ya kawo masa abinci ya miƙe kafa sai ya ci na so in kammala muku wannan kisar amma ina ba lokaci kun ji abin da ya faru sai ku yi haƙuri karatu na gaba za mu ji me ya faru tsakaninsu da wannan dattijan abin da na faɗa ni daidai Allah shi ba mu lada wanda ne kuskure ko tuntuma harshe ina neman afuwar Allah tabaraka wa ta'ala wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh